أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسي ندري دقيقة kwanan wata 24 ga watan bakwai shekara ta 1437 hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan biyar ɗaya ga watan biyar shekara ta 2016 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bid'aha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya Sunna da ke kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria idan yan uwa ba su manta ba muna gabar magana ta 118 hukuncin musulmi ya ziyarci kabarin wadda ba musulmi ba ziyara kawai ba wai yayi addu'a ba muka karanta hadisi ingantacce riwayar imam abi huraira wanda imam muslim da imam nasa'i da ibn maja da tahawi da ibn hibban duk suka ruwaito shi hadisi ingantacce cewa annabi alaihi salatu wassalam ya nemi izinin ubangijinsa don ya nemi gafara wa mahaifiyarsa Allah bai ba shi dama ba ya nemi izinin Allah maɗaukakin sarki akan ya ba shi dama ya kai ziyara kabarin mahaifiyarsa Allah ya masa izini ya ce to ku rinka ziyartar makabarta ku rinka ziyartar makwantai ziyara kabari tana tunatar da ku mutuwa to hadisi na gaba da zamu tashi hadisin buraida a ibn al-husayb Allah ya yarda da shi sahabi ne na annabi alaihi salatu wassalam shi ma hadisin yana da alaka da hadisin da ya gabata yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa fi riwayatin fi ghazwati al-fath فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم يقول يا رسول الله ما لك صلى الله عليه وسلم قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عينا فدمعت عيناي رحمة لها من النار واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا يزدكم زيارتها خيرا حديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والرواية الأخرى لهما وإسنادهما عند ابن أبي شيبة صحيح والحاكم وكذا ابن حبان والبيهقي والزيادة الأولى لها والرواية الأخرى فيها لمن سبق ذكره والزيادة الأخرى للحاكم وقال وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال ورواه الترمذي مختصرا وصححه ورواه وروى مسلم وغيره منه الإذن بالزيارة فقط كما تقدم في المسألة الحديث الأول ما لا يكي حديث بريدة ابن الحصيب ɗaya ne daga cikin sabu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana mun kasance tare da annabi alaihi salatu wassalam a wata tafiya a wata riwayar aka ce fi ghazwatil fathi a wannan yaƙi na fatu makka yace fa nazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alf rakibin sai ga mutane mahaya sun kai mutum dubu suka sauka inda muke suna tare da mu wanzu Allah ya tashi raka'a biyu da ya raka'a biyu nan sai ya fuskanto mu yana kallon mu thumma aqbala alaina bi wajhihi wa aynahu tazrifani sai ga idanuwan annabi alaihi salatu wasalam suna shekar da hawaye ya yi raka'a biyu ya kallo su sai yana kuka idan ka ga annabi yana kuka to akwai wani abu mai muhimmanci matuƙa umar ibn al-khattab shine wubi ya tashi a cikin sahabbai fafadahu bil abi wal ummi yace ya rasulullahi fansarka babana da mamana fidaka abi wa ummi ya rasulullah abinda ake nufi ya manzo Allah na bada mahaifina a kashe na bada mahaifiyata a kashe dan ka rayu me ke damun ka me kake so me ya faru يقول يا رسول الله ما لك قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي manzo Allah ya ce abin da ya faru na roƙi ubangiji na cewa in nemi gafara wa mahaifiyata Allah ya yafe mata ya bani dama in neman mata gafara falam ya adalli bai bani izini ba yace wannan yasa idanuna suka yi ta zubar da hawaye saboda ina tausaya mata rahmatallaha minan nar ina tausaya mata don Allah ya kokarin tsare ta daga azabar wuta wasta'adantu rabbi fi ziyaratiha amma na sake neman izinin ubangiji na ya bani dama in ziyarci mahaifiyata fa azina li ya bani izini ya bani dama yace to wa inni kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur da ni na hana ku ziyartar makabarta to yanzu ga doka ta zo fa zuru ha ku ci gaba da ziyara wala yazidkum ziyaratuha khaira ziyarar wannan kabari zai kara muku alheri ko kuma ziyarar ta kara muku alheri bisa alheri wani hadisi imamu ahmad ne ya fidda shi da ibnu abi shayba ɗaya riwayar tasu ne da ahmad din da ibnu abi shayba isnadin hadisin a wajen ibnu abi shayba ingantacce ne da imamul hakim wa kaza ibn hibban da baihaqi az-ziyadatul ula lahuma ko lahu ne ga shi bai din na imamul bai haƙi ne zai zama lahaba wa riwayatul ukra fi haliman sabaka zikruhu riwaya ta ƙarshe ko riwaya ɗaya riwayar a cikin wannan hadisin na wanda ambatansa ya gabata ne mana a cikin jerin gwanan marwaita hadisin da ya ambata akwai ƙari kuma na imamul hakim wanda yake sahihi ne a bisa sharaɗin bukhari da muslim imamu zahabi ya yi masa muwafaka kuma albani ce haka ne kamar yadda suka faɗa hadisi lafiyayye ne ingantacce bai da komai a tattare da shi ba kura tirmizi ma ya ruwaito shi tirmizi da ya ruwaito wannan hadisin ya ce sahihi ne muslim ya ruwaito shi amma ya ruwaito maganar neman izinin da ya yi a ba shi dama neman izinin kawai musulmi ya rawaito kamar yadda bayani ya gabata a matsala ta 118 hadisi na farko a nan gurin idan muka koma kan wannan hadisin na farko um, hadisin buraida ibn al-husayb sahabi ne daga cikin sabon annabi alaihi salatu wassalam yana ba mu labari akan neman izini da annabi alaihi salatu wassalam ya yi a wajen Allah ya ba shi dama dangane da mahaifiyarsa kamar yadda muka karanta satin da ya wuce neman mata gafara Allah bai ba shi ba na'am Allah madaukakin sarki ba a yi masa tilas duk abinda ya yanke zai yi to nasa shine kuma annabi ko manzo Allah ya turo shi ne don ya yi da'a da biyayya ga abinda ubangijinsa ya gaya masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hakuri dangane da hukuncin da Allah madaukin sarki ya yanke masa akan wannan matsala din Imam Suyudi Allah ya ji kansa da rahama ya rubuta littattafai guda uku da suke magana akan matsalar iyayen annabi alaihi salatu wassalam matsalar abawai rasul sannan kuma wasu malamai sun kawo imam abu hanifa ma yana da shi littafi akan matsayin iyayen annabi alaihi salatu wassalam saboda inda suka fito inda suka taso a lokacin da suka yi rayuwa wasu malamai sun yi kokari su yi inkarin wannan hadisin akwai waɗanda suke karyata shi sun kawo sai su ce ba haka bane wal iyadu billah ba a karyata nassin da ya tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam ba tare da dalili ba shi sanan albani ya ta kawo hujjoji masu karfi wato da suke ainihin wato karfafa kuma inganta wannan hadisin imamu suyudi yana daga cikin malaman da suke taba wannan hadisan suke illata hadisin sun yi kokari wasu malaman su kawo wani hadisin da yake da'ifin hadisi ne mai rauni don ya kore wannan hadisin cewa wai Allah maɗaukakin sarki za ku ji ana faɗa Allah maɗaukakin sarki ya raya wa manzan Allah iyayensa guda biyu da baban shi da mamansa ya raya su suka yi imani da shi ma'ana suka yi imani da manzancinsa tun da lokacin da suka zo din babu wato wato babu wata shari'a a wannan lokaci sai Allah ya raya masa su sai suka imani da shi wasu na faɗa wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni ba zai ci karo kuma da hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi ba Imam Al-Qadi Iyad yayi bayani cewa me sababin da yasa Annabi alaihi salatu wassalam yake kuka a wannan hadisin cewa yana yin kuka me dalilin kuka dalilin da yasa yake kuka shine yana zubar da hawaye ne saboda yana jin ciwo da zafin anna ummahu lam tudrik waqtal bi'sa ko asrul bi'sa mahaifiyarsa bata riski lokacin da aka turo shi ba ma'ana ta riga shi rasuwa sai da ta rasu sannan daga baya kuma Allah ya bashi manzanci ya zo to ya so a ce yana raye Allah ya tashi tana raye Allah ya tashe shi ya aiko shi a matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama to a nan gurin a takaice don mu hutar da kanmu duk maganganun da malamai suke yi yana tikewa ne akan shin iyayen annabi alaihi salatu wassalam a ina suka rayu yaushe suka rayu lokacinsu lokacin da suka rayu lokaci ne na ahlul fatara ake cewa ahlul fatara din nan akwai sabanin malamai da yawa a kansu su waye ahlul fatara mutanen da suka rayu a dan iyakan lokacin su babu wani annabi da suke bin shari'arsa kun fahimci wannan imam muhammad al-aminu shinkiti allah ya masa rahama ya yi bayani mai kyau mai kuma gamsarwa menene hukuncin ahalul fatara mutanen da suka yi rayuwa a waɗannan shekaru na tsakanin annabi isa wasalam da annabi muhammad wasalam wanda babu manzanci shekaru ne masu tsawo babu wani annabi babu wata shari'a da ake bautawa allah a wannan lokacin shin allah maɗaukin sarki zai kama su ne ya musu hisabi da shari'ar annabawan da suka gabace shekaru aru-aru dubban shekaru ko kuma yaya to kuma Allah ya ce ma kunna mu'adhibina hatta na ba'asa rasula a karkashin tafsirin wannan ayar yana da kyau wanda ke so ya gane wannan matsalar to ya karanta maganganun malaman tafsiri akan wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'asa rasula Allah ya ce mu ba za mu yi wa mutane azaba ba har sai in mun aiko musu da manzo to da yawa malamai kamar yadda suka faɗa shi ma Muhammad Aminu Shinkiti Allah masa rahama yana cewa waɗannan ahlul fatra waɗanda suka yi rayuwa a wannan lokaci a wannan zamani da ba akan wata shari'a guda ɗaya suke ba Allah shi ya bar wa kansa sani hukuncin abin da zai musu kawai ka hutar da kanka amma a kawo wani nasi wani ya ce karya ne wannan ya karyata ko wannan ya soka wannan dubbe ba ladabi ne na ilimi ba kuma ba kima ce ta ilimi ba in ba haka ba kowa sai a zo a kawo nassin da bai masa ba kawai ya karyata shi kun fahimci wannan da kyau ko akwai akwai wannan lafazi da ya zo na fadama at ainaya rahmatan laha minan nari da yawa wasu malamai suka ce babu shi a cikin wannan hadisin sun yi sabani shin akwai shi a lafazin hadisin ko babu wasu malamai suka ce as-sahihu adamu dukhulihi fi hadha al-hadis to mu nan abin da ya dame mu imam al-albani ya kawo shi shine ya halatta mutum musulmi ya kai ziyara kabarin wanda ba musulmi ba lil ibra dan wato abin da ake dubawa anan shine ka je ka ga kwantattu matattu a kwance ka tuna kai ma kana hanya wannan tunanin wannan damuwar wannan tsoratar wannan gyara zama da za a yi maka idan ka ga mamata wannan ko musulmi ko ba musulmi bane in ka gan shi a mace ai ka ga dai ka yi izina to wannan shine aka ce babu laifi ya halatta to a wannan babin kenan makabarta ko ta kafirai ne makabartar arna za ka iya tsayawa ka gani ba wai don kai musu addu'a ka ce Allah ya yafe musu ba don ba su cancanci haka ba saboda ba su mutu da imani ba amma don izina da lura ka iya ɗaukan wa'azi ko kafiri ne ya yi hadari ya fada a mota ya ji ciwo ya ƙone ai mutum yakan ji wani abu a ransa ko to wannan shine abin da ake da bukata to shine imamun nawawi yake faɗa a nan wa ƙalan nawawi fi sharhi hadisi abi hurairah al-awwal وفيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى وفيه النهي عن الاستغفار للكفار قال عياض سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموئذة والذكرى بمشاهدة قبرها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت أنا نقول كافنا ya kamata mutane su sani cewa da yawa daga cikin annabawa da Allah madaukin sarki ya turo su bai musu arzikin iyayensu su zama musulmi ba akwai annabawan da iyayensu ba musulmi ba ne amma wannan baya taba darajarsu da matsayinsu da girmansu da ɗaukakarsu na annabta da Allah ya basu misali guda ga annabi ibrahim salatu wassalam abul anbiya dattijo cikin annabawa duba sau nawa Allah ya ambaci annabi ibrahim da yawa a cikin alkur'ani amma baban annabi ibrahim ba musulmi ba ne aslan ma baban ibrahim mutum ne mai bautar gumaka tallan gumaka ya sa ibrahim alaihi salatu wasalam a matsayin sana annabi shi da ya zo ya yaki shirka a koma cikin suratul an'am da Allah ya bayani wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين har zuwa ƙarshen kisar almuhallu shahid Allah ya faɗa a kan rubu'i wa isƙala ibrahimu katina yayin da annabi ibrahimu ya faɗa wa babansa li abihi babansa mahaifinsa azara a tattakhizu asnaman aliha yanzu za ka riƙi gumaka su ne allolinka annabi ne ke gaya mahaifinsa yaya za ka zo kana bauta wa wani ba Allah ba kaga yukhrijul hayya min almayyit kenan sai kara yace inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ina ganin ka da kai da mutanenka kuna kan bata babayyaniya annabi ibrahim ya gaya baban shi wannan to wani sai zo ya ta wannan ayar wani sai zo ya goge ta in ma baka ga wannan ba koma cikin suratu a maryam ya abati ya abati da ta jerowa ya abati la ta abudi shaitan baban shi yake gayawa ya babana kar ka bauta wa shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya babana wani ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba annabta ta zo min shari'a ta zo min shari'a ta zo min wanda bai zo maka fattabi'ni kabini kaga baban ba musulmi bane kabini zai shiryar da kai hanya wacce take ta daidai duka wannan annabi ibrahim ya ta gaya masa baban shi ya abati ya abati ya abati ya babana ya babana amma wallahi wani dan bid'a saboda son zuciya da kokarin fassara qur'ani da tawili sai ce ai ba babansa bane babbansa ne Allah ya ce babansa kai kuma ka ce babbansa to yaya za ka yi wa ƙur'ani kwaskwarima ya abaci la ta abudu shaitan ya abaci inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabini ahdika siratan sawiya gashi nan da yawa dai ta ya baba ya baba na ya baba na ya baba na kenan wannan yana nuna mana ba wata matsala bane dan wani annabi cikin annabawan Allah Allah ya kaddara iyayensa ba su samu musulunci ba shi baba annabi Ibrahim guma kan ma yake sassakawa gaba ɗaya ma da hannunsu yake sassaka su kuma ya loda wa ɗan ya ce ka je ka sayar malaman tarihi da tafsiri suke cewa an ya ɗauka ya fita sai ya rinka cewa ya mutane wa zai sai abin da zai halakar da shi haka yake ba an ɗauke shi ana tafiya da shi annabi ibrahim alayhi salatu wasalam a tafi da shi annabi ibrahim nan fa baban annabi muhammad ne haka annabi ke faɗa cewa baban shi da yasa ake ce da shi abul anbiya ba wai baba na mahaifi ma'ana in ka bi tsatso can can can can can can an ɗauke shi an ce a tafi aje bikin bautar gumaka da waye da waye da sauransu ana fita ya ce kala inni saqim fa nazara nazaratan fi nujumi fa kala inni saqim ya daga kai ya kalli taurari ya duba ya duba ya ce kai inni saqim ba da lafiya ba na jin daɗi ku kyale ni yayi tauriya saboda ba zai je wannan bautar ba amma ubansa yana so ya je wannan saboda ba musulmi bane sai da suka tafi gumakan da mahaifinsa yake bauta da mutanensa suke bauta da Allah ya jarbe shi ya turo shi ya musu wa'azi har da baban shi ya je ɗakin da ake bautar gumakan ya rufa su ya samu gatarinsa mai kyau ya yi ta faskare duk ya faskare su sai ya bar ƙwaya ɗaya babba ya rataya masa gatarin ya ce in sun zo in suna da hankali sa gane waye wannan aikin in masu hankali ne za su gane cewa babban ne ya yi wannan tunda ya sare kananan ya bar kansa ya rataya wa kansa gatari Allah yana cewa wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasilu allati antum laha akifun da Allah ku lura qur'ani anan ma sai ce iz qala li abihi wa qaumihi yace wa babansa da mutanansa wannan bai rage daraja annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ba ma hadhihi at-tamasilu allati antum laha akifun menene waɗannan gumaka mutum mutumi da kuka kafe akan su kuna musu bauta qalu wajadna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin suka ce kai mu fa mun tarar da iyayenmu da kakanninmu ne suna wannan bautar gumakan har da babanka a ciki sai ce to ko lalle kun kasance da kuɗin da iyayen naku ga baki ɗaya kuna kan bata mabayyaniya قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللائبين shin gaskiya ka zo mana da shi ya Ibrahim ko dai wasa kake yi ka je na musu wa'azi su tauhidi wai suna cewa wasa qala bar rabbukum rabbus samawati alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin yace a da gaske nake ina so in gaya muku waɗannan ba su ne allolinku ba ubangijin ku sune shine ubangijin sammai waɗannan sammai da kake gani ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai allazi fatarahunna allazi fatarahunna ya allazi khalaqahunna kuma ni ina ina mai shaida akan wannan yace wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فائلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين duka wannan kisa shafin nan gaba ɗaya akan annabi ibrahim ne da gwagwarmaya da yake yi da gumakan da mahaifinsa yake yi wa bauta da mutanensa ya faffaskare su ya gama da su abin da nake so mu fahimta shine anan akwai wata matsala akwai wata damuwa dan baban wani annabi ya zama ba musulmi ba babu bai taba annabtansa ba kuma mu musulmi akaram kallah mu fa muna imani ne da abin da nasi ya faɗa abin da nasi ya faɗa mu yadda da shi ko ba haka bane ba abin da qur'ani ya faɗa mu yi imani da shi abin da manzon Allah ya faɗa mu yi imani da shi yanzu kaga dai kai baka fi annabi son iyayen shi ba kuma kai baka fi manzon Allah da sahabbansa son iyayen annabi ba so ga abin da ya faɗa to dan me za mu zo mu kauce mu faɗo wani abin da yake ba shi bane ba mu faɗa mu bar wa Allah shi ya bar wa kansa hikimar da ta sa yayi haka kuma Allah shi ya bar wa kansa sanin hukuncin da zai yi ya falu ma ya sha'u ko ba haka bane ba to wannan shine aqida tatacciya ingantacciya da ya kamata mu yi kuduri da shi akan wannan babi wallahu a'lam malayin shi annabi ibn ibn wannan wannan wannan imamun nawawi ya ce wannan yana nuna mana halaccin a ziyarci kabari kuma kabarin na mushirkai ba laifi wannan yana nuna mana addinin musulunci yana da sauƙi ƙwarai da gaske sannan kuma a ziyarce su a duniya su mushirkai yanzu idan kana da abokin kasuwanci makocinka ko kuma wanda aiki ya haɗa ku a ma'aikata ba laifi a matsayinsa na kafiri ka kai masa ziyara gidan shi kar idan an ganka a ce ka duba wannan ya je gidan arne babu laifi annabi ma yana zuwa ba ma ziyara gaisuwa ma yana zuwa gaisuwar rashin lafiya ya je gaida kafiri so wannan yana nuna mana flexibility laushi taushi sauƙin musulunci kuma bayan sun mutu ma aka ce babu laifi a kai musu ziyara yace idza jazat ziyaratuhum ba'da al-wafati idan har ya halatta a kai musu ziyara bayan sun mutu fa fil hayati aula to in suna raye ai shi fi cancanta wannan kuma yana nuna mana kyakkyawan mu'amala da musulmi ya kamata ya sifantu da shi ya zama yana da kyakkyawan mu'akuimar relation da wanda yake musulmi ne don da ba musulmi ba wani wallahi kyakkyawan mu'amalan ka zai sa i musulunta kyakkyawan mu'amalan ka zai sa i musulunta taimako yana sa mutum ya musulunta kar ko aya ɗaya baka jawo wani kafiri ba ko hadisi ɗaya baka ja masa ba tsabar taimako tsabar agaji wallahi malam zai sa musulunta wani ba Allah ya zo ɗauki kuɗi masu yawa ya ba wani kafiri yana da teburi a kusa da gidansa kuɗi masu yawa kawai ya aika masa baya tsammani dan teburi ne da shi yana sana'a amma ba musulmi ba ne mutumin nan yayi mamaki yace yanzu alhaji ne yace a kawo mun kudin nan yace ai kware kuwa yace saboda me yace haka kawai yace a baka alhaji ya manta ma sai wata rana sai wannan arnan ya zo yace alhaji na zo godiya ne yace a ba komai ba komai ba komai kaje kawai yace alhaji wannan kudi duka nawa ne saboda bai taba tsammanin zai samu wannan kudin ya fi karfin teburin sa gaba ɗaya ma yace ba komai ba komai ba komai je ka sai yace a'a alhaji ya ce ai yanzu alhaji a nan wurin ba zan tafi ba sai ka faɗi me kake so na yi ya ce duk abin da kake so na yi a duniya wallahi zan yi shi ya ce kai addinin nawa ma zan iya barin sai yanzu yanzu din nan ya ce ka gani ni dai kirista ne ya ce wallahi in ka ce yanzu na bar kiristar ta ka bani kuɗin nan na bar kirista ne in da musulmi yanzu zan dawo ka san me alhajin ya ce sai ce je ka wannan ba shine a gaban mu ba ka san me yasa ya masa ka shi din alajin dan siyasa ne wannan arnan yana gaba da shi ne ba siyasar su ɗaya ba so sai yake zuwa ya liƙa tutar jam'iyyarsa shi arnan ya liƙa tutar jam'iyyarsa a jikin teburinsa kuma shi wannan jigo ne a wata jam'iyyar sai ake cewa a yanzu ka duba a gindin gidansa ma yana da ɗan adawa wannan abun sai ya dame shi sai ya ɗauki maƙudan kuɗi sai ya ba wannan ya kira shi ya ce ya daina ya dawo jam'iyyarsa bai ba sai ya ɗauki kuɗin sai ya bashi to shi kuma sai ya fahimci wani abu yana ganin cewa an bashi kuɗin nan ne don ya yi wani abu to kuma kuɗin ya kai a wajensa shi ya yi duk abin da aka ce ya yi ya zo ya ba da kansa ya ce ko me ake so ne zan yi wallahi alaji to sai ga tunda alhajin musulmi ne wanda ya masa wannan abin ya ga babu abin da yake a azu alai ya fi girma a gare shi irin musulunci sai ya ce masa ni in ma kiristancin ne ma zan iya barin kiristancin ma in dawo musulunci akan wannan kyautata mun da kai sai shi wannan alhajin sai ya ce mu ba wannan ne a gaban mu ba je ka kawai mutumin nan da ya yi wannan abin yana nan ana ɗaukan hotonsa ana liƙawa kofar gida ana shiga rediyo ana yabansa ana cewa shine shine ana nan ana manna shi a mota ana nan ana shi sa 'yan siyasan nan da kake gani sai wanda Allah ya kubutar wato mai siyasa da ya saka addini a ciki yake lura da addinin shine abin sha'awa abin gauna amma ba dan siyasa da yake yin siyasa ba shi da addini ba ma'ana addininsa yana take shi kasa siyasarsa ita ce tafi addini wannan Allah wadaran wannan dan siyasa ku yi haƙuri mu a wajenmu ba mu da abin da ya fi addini ko ba ka bane to ya kamata kuma mutum ya faɗi abin da yake da muhimmanci a wajensa mai hankali mai hankali wannan ƙurar ta duniya ba ta rudansa ya wulakantar da addinin sai fifita wani abu na duniya mai karewa Allah sa saƙon ya shiga inda ya kamata shiga وفيه النهي عن الاستغفار للكفار kuma an hana a nemi gafara ga kafirai iyadu yake cewa sababin ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi kabarin mahaifiyarsa me yasa ya je kai ziyara annahu qasada quwwatal mau'iza ya nufaci wato karfin wa'azi saboda zuwan ziyarar zai kara masa wa'aztuwa da tunawa bi mashahadati bi mushahadati kabriha da ganin kabarinta ya duba ya ganan ya ce yanzu wannan kabarin mahaifiyarsa ne ya ce kuma abin da yake karfafa wannan shine faɗin sa annabi alaihi salatu wassalam fazurul qubura to ku rinka ziyartar makabarta fa inna tudhakkirukumul maut saboda ziyartar makabarta yana tunatar da ku mutuwa annabi da yana faɗa yana maimaitawa duk wanda yake so ya wa'azu ya tuna mutuwa to ya haɗa kayan sa ya je kai ziyara kabari kada mu bari wannan sunnar ta kukuce mana mu yi haƙuri ko da langa ne mu je ko da keke ne mu je lokaci bayan lokaci ka yi haƙuri tun da dai kana da lokacin fita yawo to a cikin lokacin da ke ci na yawo da Allah dan ratsi yar makabartar unguwarku karka ce sai an yi mutuwa za ka je a'a ka je kasdan saboda Allah dan ka samu wannan tazakkuril akhirah din wa tazakkuril maut din nan ka ringa zuwa kana tuna gidanka wani bawan Allah bawan Allah shi kan dan saboda ma kokari irin nasa zuwa yi ma yasa aka auna shi yana da ran sai ce ku gwada ni yanda tela yake auna mutum yanzu zai masa dinki haka zai ce ku gwada ni ya ce masu tonan kabari ku gwada ni suka gwada shi ya ce ku tona mun kabari suka tona masa kabari ya ce to na yi bukin aka tona masa aka ɗauki itace aka ɗan lullube shi lokaci lokaci yana zuwa ya je ya buɗe ya gani yana gaya wa zuciyarsa cewa ya ke zuciyata nan za a kawo ni insha Allah kuma lokacin da ya mutu din insha Allah wannan ramin dai da ya ce za a sa shi din nan aka je aka ɗauke shi aka sa shi aka binne shi na'am shari'a bata ce lalle lalle ka toni kabarin ka tun kafin ka mutu ba amma ina gaya muku wasu wato saboda tsabar kar ma su bari duniya ta aure su ta rinjaye su to suna gaya wa zuciyarsu fa su fa tuntunan sun tanadi wurin da za su koma yanzu dakunan mu muka yi tunani wannan zafin da ake yi muka tuna dakunan mu za mu koma zafin nan sai mu ji ba ma jin daɗi dakunan mu na duniya dole sai mun fudda ya shimfiɗa waje mu dan sha iska zuwa karfe biyu karfe uku da rabi a koma ciki kwana ake da mafishi kwana ake a jike musamman wanda suke da gumi amma mutum sai ya rufe ido ya manta wannan ma ni'ima ce wannan kwanan zafin da kake na yanzu wallahi ni'ima ce akwai ranar da ba mafishi akwai ranar da zaka shiga inda ba bishiya gashi a daji ne kake amma wallahi ba bishiya ba window ba katifa ba a miƙa ba a juyi kap kap ƙasa da fuska iya tashin hankali ka tuna wannan ranar ka yi wa kanka shiri kuma wallahi sai an je dole mu yi haƙuri mu ta tunatar da kanmu kan mu gaji dole sai mun je dole har wanda ya ce ba zai je ba ma sai je za'amal ladina kafaru allan yub'ath kul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir kaji fa sai Allah ce wannan abu ne mai sauki a wajensa sauki komawa wajen Allah hanyar tafiya wajen Allah abu ne mai sauki sai an tafi wal maqsudu min ziyarati al qubur shay'ani abinda ake nufi dangane ziyartar kabari abuwa ne guda biyu na farko intifa'u za'iri bi zikril mauti wal mauta shi wanda ya kai ziyara zai rinka amfanuwa da tuna mutuwa da tuna matattu tuna mutuwa da tuna matattu abinda kake sake matarka saboda shi matarsa ta ce alhaji aji tsoron Allah akwai mutuwa ya ce na sake ki ni za ki yi maganar mutuwa na sake ki wa anna ma'alahum imma ila jannatin wa imma ila narin la ilaha illallah wa anna ma'alahum wa anna ma'alahum lalle makomarsu su mutane imma ila janna wa imma ila nar ya dai ko a shiga aljanna kuma ya ko a shiga wuta babu gida na uku akram kallah fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu suna aljanna wasu kuma suna cikin wuta kawai ka zaɓi gida ɗaya ne canki canki ne ya can yana ya can yana i'malu in ji annabi ce ku yi aiki fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu kowa Allah ya hore mai abinda Allah ya halice shi dan shi sai sa ya shi ta ta maimaita wannan aikin insha Allah insha Allah idan Allah ya rubuta kai dan aljanna ne to zaka ganka da himma da kokari wajen aikin irin na aljanna sallah kan lokaci ba ta maka wahala karatun qur'ani azumin nafila zikiri salatin annabi sada zumunci kyauta haƙuri sadaka taimakawa ƙiyamun laili waɗannan abubuwan za ga sun zama maka jiki baka jin daɗi ma in baka yi su ba to wannan ya nuna insha Allah Allah ya halicce ka ne dan wannan hanya ta aljanna wani kuma wallahi malam bai da bala'i da tashi hankali irin a ce ya alwala ta masallaci baya yi ayawa wani ba ana kiran sallah gaban sa yake faduwa saboda kawai an zo mai da matsala wani sallah baya iya yi baya iya yi sai kuma Allah ya hore maka Allah ya baka ka sai ka gode wa Allah kai tai wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai tai wa ubangijinka bauta har yaqini ya zo maka al-yaqin huna al-maut وهو الغرض الأول من الزيارة wannan shine manufa ta farko na ziyara tuna cewa ko wuta ko aljanna kama ya dullo alaihi ma sabaqa min al ahadith kamar yadda hadisan da suka gabata suke nuni abu na biyu naf'ul mayyit wal isanu ilaihi bis salami alai ziyara kabari tana amfanar da shi mamacin in dai ka kai ziyara makabarta to ka taimaki mamatan makwantan waɗanda suke a kwance matattun ka taimaka musu saboda kana musu sallama za mu zo mu karanta wace irin sallama ake musu waddu'a'i wal istighfari la da addu'a da neman gafara ga mamaci ka duba da Allah kaga ashe in an je makabarta addu'a ake wa mamacin ba shi ake roƙa ba wal istighfari lahu neman masa gafara ake Allah ya yafe masa komun walittakansa komun shehuntakansa komun alarammancinsa komun sanin Allahnsa sai dai amma addu'a ce Allah ya fi masa dan kuwa kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun duk wani dan adam yana iya yin kuskure yana iya laifi amma mafi alheri a cikin su ne wanda in sun yi suna tuba gatan malami shine ya samu almajiran da za su je suna cewa Allah ya fi masa bayan ya mutu amma duk malamin da ya tara masu bauta a gare shi ya shiga uku su shiga wuta shi ma ya shiga wuta ka mutu su je suna roƙonka ka mutu su je suna roƙonka saboda ka gaya musu ƙarya kuma ka gaya musu abin da yake ba haka bane ka ce wai kai roƙonka ake yi kuma kai ka san ƙarya kake yi wani ya ce musu ai shi Allah ne sun yadda Allah ne a anguwar ma cewa ake Allah ne Allah kenan sai Allah ya jarrabe shi je ya hadari kafa tana ciwo ta ki ta warke kafar Allah tana ciwo kenan ta ki warkewa wannan kafar ita ta yi kulikulin rakiya da na kubura da na fati da na binta da na kande da na talatu da na rabi'a da na khamisa da na salisa da na sabi'a ta tukwikuya shi ta aika shi lahira sai ga Allah akan makara tsabar mutum ya zama kamar malam Allah ka azurta mu da shirya malam wasu kwakwalen su yadda ka san majina aka cika a cikin kwakwalwar abin zai baka mamaki wallahi yanzu a wannan zamanin da ake cikin mutum ya zo ya zauna kawai wani malami ya zo ya zauna yana da dogon carbinsa to in shi Allah ne me yasa ake rike carbin ya ce maka shi Allah ne kuma ka yadda shi Allah ne to in shi Allah ne aka yi bari ya mutu kuma ku dauki Allah ku lafka shi a makara ku dauki Allah ku lafka shi a wannan ramin ku binne shi ku tura mai ƙasa ya je kuma ya ci uban duka wallahi sai an dake shi ko shakka ba ma yi ƙwarai da gaske so shi yasa kai kokari ka nemi shari'a Allah ya baka shari'a wato ita rashin shari'a na yadda ka san 419 wallahi malam mutum yanzu ka san wani lokacin 419 sai a zo a yi maka shi sai bayan an yi abin sai baka mamaki haka abin yake faruwa to wannan kenan ashe ziyarar kabari tana taimakon mamaki wannan ita ce aqida al-sunna duk mamacin da kuka ga an je an shimfiɗa a kabarin sa an yi shimfiɗa an sa carpet an sa tile an sa fanka an sa sallaya an sa wane ne an sa carbi wai ku zo wai ku roke shi to wallahi ku nisa wannan ya zama dagutu الأول حديث عائشة وفيه أحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع من زعل الله أنا فتاة يجي مقبرة البقيع والغرقدي فيدعو لهم يمس الدعاء كاجيكو يمس الدعاء يمس الدعاء إذا كجي قبري كي يمس الدعاء فسألته عائشة عن ذلك نانا عائشة تتنبيشي أكن هكا فقال إني أمرت أن أدعو لهم ya ce ni Allah ya umarce ni ne musu addu'a in na je makabarta ne musu addu'a in kai ahlus sunna ne na kwarai to idan ka je kabari ya kamata ka rinka yi mamata addu'a أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين ومعناه عند مسلم وغيره من طريق أخرى مطولة وقد مضى بتمامه في المسألة 119 imam ahmad ya ruwaito shi da isnadi ingantacce a bisa sharadin bukhari da muslim ma'anar hadisin a wajen muslim daidai take da riwayar muslim da waninsa ta wata hanya daban mai tsawo da aka kawo ta kuma hadisin ya zo ya gabata a matsala ta 119 da ta gabata asani hadisi na biyu anha aidan daga aisha kuma dutace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل فيقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيء الغرقد حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن السني, وابن السني والبيهقي وأحمد وليس عنده الدعاء بالمغفرة والزيادة له والابن, والابن السني نانا عائشة تكي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullama kana lailataha duk lokacin da ranar girkinta ta kasance tare da annabi ranar kwananta kenan ya khruju min akhiril layli kajmala mu yanzu ziyarar mu je da rana ma ta gagara shi annabi karshen dare yake yanka ya fita akhirin lail kwatanta mana a ce yau kai ne karfe uku da rabi ka tafi makabarta ina jin ba za ka iya ba ji za ka yi mamatan da za su taso su kama ka annabi ƙarshen dare yake fita mana la ya kafu illallah baya jin tsoron kowa sai Allah a tsakar daren ƙarshen daren nan sai ya je ce assalamu alaikum ahla dara qaumin mu'minin tsira da amincin Allah ya tabbata amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane muminai wannan malamai suka ce yana nuna muhimmancin idan ka je ziyartar kabari ka ware musulmi da muminai da ya musu addu'a saboda ana samun makabartun da babu wasu ba musulmi bane so idan ka je addu'ar ka ce dara qaumin mu'minin gidan mutane muminai mana muminan ka ware ka yi specifying kenan ka keɓance tona maina ko ba ka bane ba yawwa wa inna wa iyyakum wa ma tu'aduna gadan muajjalun da mu da ku gaba daya ka ji ba ku da kuke kwance da mu da muke raye na kawo muku ziyara na zo gaishe ku na zo muku da addu'a da addu'a kamar gobe ne za a gaggauto mu za a kawo mu wannan gidan gadan muajjalun ga mu nan muna hanya mu ma ko an yi mana jinkiri ma kamar gobe ne kuma muna da ajali mu'ajjal ajal muna da lokaci wannan lokacin kamar gobe ne mu ma za mu zo wallahi ka yi haƙuri don ka mutu ba yana nuna cewa ni ba zan mutu ba wallahi ni ma sai na taho lokaci ne kawai wa inna in sha Allah bikum lahiqun annabi ce in sha Allah mu ma muna nan za mu haɗu da ku kaji lahiquna ina gidan da ka gina lahiquna ina matar da ka aura lahiquna ina motar da kake hawa lahiquna ina rigunan da kake dinkawa ina burin da kake ina abin da ka tara lahiquna za ku hada gaba daya za ku hadu da waɗannan wanda suke kwanci a wannan kabarin wannan wurin da ko share shi ba a yi wannan gidan da sai an yi ta roƙon mutane don Allah jama'a a zo mu je gyaran magabarta ka ji fa gidan kowa ne fa permanent din kenan amma don Allah jama'a muna gayyatan gyaran magabarta a yi haƙuri a zo a ƙarasa wannan gidan da ko fitila babu wannan gidan da gafiyoyi suke ta tsalle suna tsallakawa wannan gidan da da ka zo sauri kake ka maza ka tafi ko babanka aka binne ba ka iya dadewa a wurin wa inna insha Allah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqadi ya Allah ka gafarta wa waɗannan mutane suke kwance a wannan makabarta ta baqi'ul gharqadi baqi'ar Madina kenan baqi'ar Annabi alaihi salatu wassalam wannan makabarta da take dab da masallacin Annabi akwai manya manyan bayin Allah ba makabarta irin ta a duniya ta haɗa mutane na ƙwarai har yanzu kuma ana ana binne mutane wannan addu'ar kaji malam shine yana daga cikin falala da dacewar mutuwa a madina idan ka mutu a madina ba wata makabarta da za a binne ka sai a bakiya duk talaucinka shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda zai mutu a cikin ku yayi kokari ya mutu a madina kaji kai kokari in dai dama ta samu ba maka je ka halakar da kanka a madina ba da kashi kanka amma am dai mutuwa ta kam ka yi addu'a Allah ya dauki ranka a madina saboda ka san falalar mutuwar madina malam duk musulmin da ya mutu a madina insha Allah yana karkashin ceton annabi ko wannan bai ishe ka ba bayan wannan ga addu'a annabi ce Allahumma ighfir li ahli baqi'il garkadi ya Allah duk waɗanda suke kwance a bakiwar gargadi ka yafe musu kaga har wanda za a binne yau da gobe da jibi da gata wanda Allah ce almadina tu khairul lahum law kanu ya'lamun almadina madina ita tafi alkhairi gare su da sun sani ko tafiya yayi tafiya idan yayi aka zo aka kusa dawowa madina sai a ga yana shauki yana madina madina madina yana son madina kuma har yanzu ko umra ko aikin hajji ka je madina shiganta daban ne akan mukalla yanayin ta daban ne wata nutsuwa ta musamman ba a san barin wannan wurin saboda me albarkacin sayyidul wujudi ko ba ka bane muslim muslim ne ya rawaito shi da imamun nasa'i da ibn sunni da imamul bayhaqi da imamu ahmad amma a riwayarsa babu wannan addu'a din na Allahumma ighfir li ahli baqi'il gargadi as-salis hadisi na uku din na Aisha ne radiyallahu anha fi hadisi har tawil al-mushar ilayhi qariban a cikin hadisin ta mai tsawo da aka yi nuni zuwa gare shi dazu din nan kaifa aqulu lahum ya rasulullah ta tambaya hadisi ne mai tsawo sai ta ce ya manzan Allah me zan ce musu in na je ziyara kabari kaga wannan yana nuna ashe mata ma suna zuwa kenan kala sai ya ce kuli assalamu ala ahli diyari min almu'minina wal muslimin wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal musta'akhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun addu'ar shiga makabarta kenan addu'ar ziyarar makabarta kenan ka haddace dan ranar da zaka je gaida marasa lafiya ai ko zaka je gaida matattu ziyara ga matattu to ga addu'ar da zaka yi ga wacce ga wannan yace ki ce assalamu ala ahli diyari amincin Allah ya tabbata ga ma'abuta wannan gidaje ka duba annabi sai ya ambaci kabari gida saboda wallahi malam na sha gaya mana da yawan mu daɗe wanda za mu yi a cikin kabarinmu ya fi daɗe wanda za mu yi a gidajenmu da muka gina na miliyoyin kuɗi gida ne gare ka ka iya cewa mala Allah wanda ma ba za su daɗe a kabari ba su ne ba su da yawa to mutuwa ake ta yi mutun da muka tashi a duniya aka yi duniya mutuwa ake ta yi suna na a kwance malam ba su tashi ba babu rana Allahu alamu mu ma nan yanzu ga mu nan muna nan muna ta burin duniyar nan kuma da ƴaƴanmu suna jira su ma mu ba su wuri su zo su more wa duniyar ga jikokin mu suna tahowa ditsiyar ka sai ka kauce ka ba wani wuri wallahi tallahi saboda ka toshe wani hanya ka ba shi wuri ka tafi ka gama amincin Allah tabbace ya tabbata gare ku gidan muminai da musulmai yana haka ne muminai musulmai ka san daraja ne mumini musulmi musulmi mumini wa yarhamullahu almustaqdimin minna wal mustaakhirin Allah ya ji kan Allah ya rahama da wanda suka gabata daga cikin mu da wanda suka saura wanda suka saura mu kenan wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma insha Allah muna nan zamu riske ku muna hanya zamu hadu akhrajahu muslim wa ghairi muslim ne da wannan sa suka ruwaito wannan hadisin kun sani annabi alaihi salatu wassalam yana tare da nana aisha a ɗakinta a ranar girkinta ya ja jiki ya tashi ya fita ta bi shi dan ta gani sai ta ga ashe makabarta ya tafi ashe wannan yana nuna har makabarta ana ziyarar makabarta har cikin dare ba wai sai da rana ba to Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bashi a ce siyo mana kwalin kasar nawa kenan zai samu to ka je ka tambaye shi sai a bashi ne sai a yanka musu